نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله إن جميعا أولا الله كتنبي سبتكين wato nasaba na fili mubari ko muka ce wayun sabu bilan na haulan na barha haka ne ko wa bi izan wa kai wa anna mun yi magana akan nasbul fi'l al-mudari bilan muka ce lan harfin yufidu nafaya wal istiqbal bil ittifaq sannan muka magana akan nasbul fi'l al-mudari bi kai wa hiya an-nasib ath-thani wa qulna inna ma takunu nasibatan idza kanat mazdadiyatan bi manzilati anna wa bi izan tare da sharuɗa na yadda izan take nasabar fi'ili mudari mun ce akwai sharuɗa guda uku na farko an takuna musaddaratan sharadi na biyu kuma an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan sharadi na uku kuma Allah yufsala bainaha bainahuma bi fasilin ghayr al-qasmi ina jin yau zamu ci dai magana akan an kuma yayi mana bayanin me yasa ya gabatar da lan da kai da izan da an da yasa musu wannan tartibin yace ya fara da lan saboda dukkan malaman nahawu sun yi ittifaki cewa lan tasbul mudari babu yanda za a yi mudari iya zo bayan lan ba tare da nasaba ba da haka sai ya fara gabatar da ita sannan yayi magana akan kai da idan me yasa ya kawo su kuma dan saboda akwai sharadi me yasa kuma ya ta'khirin an a ƙarshe zai magana akan ta saboda me la'anna babaha ausa babinta yana da faɗi magana akan ta tana da tsawo shi yasa sai jinkirta ta to shine abin da za mu shiga yau sai ya ce mai
bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله تعالى وبأن المصدرية ظاهرة نهو أن يغتر لي ما لم تسبق بعلم نهو علم أن سيكون منكم مرضا فإن سبقت بظن فوجهان نهو وحسب أن لا تكون فتنة ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نهو ولبس عباءة وتقر عيني وبعد اللام نهو لتبين للناس مم. إلا في نحو مم. لئلا يعلم مم. لئلا يكون للناس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نهوا حتى يرجع إلينا موسى وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غزت إذا غمست قناة قومي كسرت قلوبها أو تستقيم وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ولا تأكل السمك وتشرب اللبن wannan dukkansa gaba ɗaya nassi kenan na asalin littafin kafin sharhinsa don haka da abin da za mu faɗa a kansa zai fito ne in mun shiga cikin sharhinsa to amma za mu yi ƙoƙarin tattare masail ɗin ne yanzu kafin mu shiga cikin su bit tafsir da yake wa bi an almasdariya kar ka manta wannan ma'tuf ne akan yun sabu tun da da tun yace yurfa al mudari'u khaliyan min nasibin wa jazimin sai ce kuma wa yunsabu bilan na haulan nabraha ko ba haka ba wa bi kai almasdariya wa bi idan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin sai kuma yace me wa bi an kaga dai ma'tufun ala yunsabu yunsabu almudari'u bi an almasdariya ana wa fi'li mudari'i nasaba bi an idan an ta shiga cikinsa almasdariya wadda ake kira an almasdariya saboda ita an ɗin kala-kala ce ina fata an fahimta ita an anwa ce akwai an almasdariya abinda ake nufi da an almasdariya ita an ɗin da abin da ya biyo bayanta za a yi musu tawili su zama masdari in an ga dama da Allah ce wa an ta sumu khairun lakum kaga nan ba an bace ba da kuma ta somo an da abin da ta shiga cikin ta an wa ma dakalat alaihi dakalat ala hadha al-fi'l al-mudari a iya yin tawilin su da masdari ko ma'ana bata canza ba a madadin a ce wa an tasumu khairul lakum sai a ce wa siyamukum khairul lakum ma'ana bata canzawa ma'ana law annaka awwalta an wa ma dakalat alaihi bil masdari فتسوق المصدر من فعل الذي دخلت عليه أن يستقيم المعنى فإذا ake kira an المصدرية وأن تجلس خير لك أمدنا هكا سيب تمي وجلوسك خير لك وأن تقرأ القرآن كل يوم خير لك سيب تمي وقراءتك للقرآن الكريم كل يوم خير لك كذا أستطيع أن أسوغ المصدر من الفعل الذي دخلت عليه أن فتكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر توانا إتسي أن المصدرية wadda a iya yin tawilin ta da masdari kuma yasta kimil ma'ana duna an yi tagayyar ina fata an fahimta akwai an almufassira ita ko magana ta za ta zo daban akwai an mukhaffafa min as-saqila mukhaffafatun min as-saqilati abin nufi asalinta annahu ne sai aka cire wannan zamirin sai aka ce an kaga asalinta annahu mukhaffafatun min as-saqila abin nufi da akwai shadda ne akan annadin sai aka sarayar da shaddar kuma aka goge lamirin sai ya zama me an to ita ce mukhaffafatu min as-saqila to ya faɗi an al-masdariyya li yukhrija an al-mufassira wa yukhrija an al-mukhaffafata min as-saqila li'annaha la tansibu al-fi'l al-mudari ina fata an fahimta idan an alladhi tansibu al-fi'l al-mudari hiya an al-masdariyya wa bi an al-masdariyya zahiratan shin ta zama zahiri an ganta an rubuta ta a rubutu ga ta kowa ya ganta an nahau an yaghfira li khati'ati yawmiddin kaga nan gurin an yaghfira li an anan gurin an ce mazdariya an gane ko sannan kuma gashi ta zama zahira an faɗe ta malam tusbak bi ilmin amma fa an almazdariya din ya zanto ba a rigaye ta ba da ilimi abinda ake nufi da ilimi dukkan abin da zai dauki ma'anar ilimi kamar alima ko ya alamu idan alima ko ya alamu ya rigaye an to fi'ili mudari inda zai biyo bayan ta ba zai zama mansubi ba saboda wannan ilmin da ya riga yi ta nahau alima an sayakunu minkum marda kaga ba zaka ce ba an sayakuna saboda me alima shine malam tusbak bi ilmin fa in subiqat bi dhannin idan muka samu an kuma an riga yi ta da zan an gane ko fa wajhani sawa'un fi'ilin zanna ko fi'ilin da yake daidai da ma'anar zanna kamar hasiba ai daidai yake da ma'anar zanna in dai ya riga yi an sawa'un zanna ko hasiba to shikenan kuma fi'ili mudari inda ya biyo bayan an ya zama yana da wajhani kenan na hawa wa hasibu Allah takuna fitna akwai qira'ar wa hasibu Allah takunu akwai qira'ar wa hasibu Allah takuna li'anna hasiba bi ma'ana zanna wa fi'lu zanna aw ma fi ma'anahu idza sabaqa an jaza fil fi'l al mudari alladhi tadkhulu alayhi an wajhani an nasbu والرفع yawa wannan ya kare ba kun gane ai yace fa in kamar me a sai ka kawo tukuna in baka kawo ba ka dana iftiradin abu sai ka sai ka rikita kan kwakwalwa amma idan an faɗa abu a littafi sai ka kyale shi a haka in ka samu abin da yake jahiz a wurinka ta atarzu bihi summa ta'ti bihi amma taftarzu shi'a qabla wujudihi kamar yadda kace idan aka haifin mun dan nan kaza zan yi sai a zo ana rigima a barwa kaza zaka yi to a bari a haihu mana sana'a san sunan amma mutum da ya fara rigima da matarsa tun kafin ta haihu ce da an haife shi sunan shi kaza ita ko ta ta ni ban yadda ba sunan sa kaza to a bari a haihu mana ko ba haka hatta la tafsiru shay'a qabla wujudi wa in subiqat bi dhanna fa wajhani nahu wa hasibu alla takuna fitna an gane ko sai kuma yace me wa mudmurat wa mudmaratan jawazan a nan gurin yana nufin yin sabul fi'il mudari bi an mudmaratan dan can gurin ya ce bi an almasdariya zahiratan a nan kuma sai kuma ce me wa mudmaratan kaga ma'tufun ala wa bi an almasdariya almasdariya mudmara jawazan wato wanda ja'izi ne idmarin nata boye ta din al-idmar shine al-istitar boye abu daga nan aka samu abdamir wanda shine boyayyen abu al-mastur jawazan sawa'un ba'da atif a masbuqin bismin khalis shin wannan an mudmuratan jawazan ta zo ne ba da atifin bayan wani atifi masbuqin bismin khalis da aka rigaye shi da suna khalis nahau wa lubsu aba'atin wa takarra aini an gane ko wa lubsu aba'atin wa takarra aini abin da yake nufi a nan gudu idan ka lura da lubsu aba'atin wa lubsu aba'atin wa takarra aini wannan fi'ilin takarra yana nufin akwai an a nan gurin mudmara wanda boy wanda idmarin ta da aka nan hal huwa wajibun aw jaiz jaiz jaz laka an ta'ti biha wahiratan wa jaz laka an tudmiraha an gane ko wato kenan ina wuri yake ne jawazan ba'ada atifin masbukin bismin khalis masbukin bilif atif wannan atif din kaga shine ai wannan aba'atin din nan an riga yake da sunan khalisi a baitin da yake kafin wannan suna khalis abinda suke da suna khalis allazi la yushbihu al-fi'la sunan da baya da kamanceceniya da me da fi'ili to ya zama ismun khalis kamar zaid kamar muhammad duk wannan ismun ne me khalis amma lokacin da zaka ce abbas suna ne wanda an yi istiqaqin sa daga abasa ya abisu fa huwa abisun wa huwa abbasun siga ta mubalaga kenan ya yi kamance akwai wata sha'iba ta fi'ili a cikinsa amma suna khalis zaid muhammad wannan suna ne mai khalis to a nan gurin an din nan idmarin ta ya zama jawaz wa lubsu aba'atin wa takarra aini alabdu alayya min lubsi shufufi wata mata ce da aka auro ta daga kauye aka kawo ta birni amirul mu'minin ne ya aure ta a kauye can gurin tana sa tufafi mai kaushi shine aba'a ga nauyi ga kaushi an gane ko to da aka kawo ta birni sai take sanya tufafi na alfarma masu laushi waɗanda ba su da nauyi a jika to amma kuma an raba ta da danginta an raba ta da jin kukan tsuntsaye da ganin kai kawo ɗora kuma sai take cewa wallahi a mayar da ni in rinka sanya tufafi mai kaushi wata karra aini idanuna su yi farin ciki in ji daɗi alazzu alayya min libsu shufufi ya fi min daɗi sama da in sanya kaya sirara marasa nauyi ina fata an fahimta ma'ana dai mutumin da ya saba zaman karkara ko ka kai shi birni baka burge shi ba haka mutumin da ya saba zaman birni kuma in ka kai shi karkara shi ma baka burge shi ba dan dan adam wato ba abin da yake wa dan adam wahala ya bar abin da ya saba azu sai in alal insani ba mada da sanin idan mutum ya ta'awwada sai to zai wahala ya bar shi a nan gurin da yawa taqarra asalin sa wa an taqarra aini wa ba'da lami yana nufin me mudmaratan jawazan ba'da lami kenan a madadin mudmaratan jawazan ba'da me عاطف مسبوق باسم الخالص تو مضمرة جوازا بعد مي بعد اللام يذن تو أم أوي أن إني باي اللام نهو لتبين للناس أصلا سمي لأن تبين للناس wato an zana alaika zikirin tubayin nasi illa fi nahawi li Allah ya alama sai dai a irin kalmar li Allah ya alama da kuma li Allah ya kuna lil nasi fa tazharu a nan gurin dole ne ba za ka yi idmarin an ba sai dai ka yi me ka bayyana ta ina fata an fahimta fa tazharu la ghairu an sai ta zama zahira la ghairu ma'ana ba wai a boye ta ba banda wani zahira kenan ma'ana ba za ka yi idmarin ta ba kenan nahu wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim fa tudmaru la ghairu amma a nan irin wajen wa ma kana Allah li yu'adhibahum fa tudmaru sai idmarin ta la ghairu ba da za ka yi izharin ta kai idmariha ba da hatta kamar yadda ake yin izmarin an kuma ake koye ta ba'da hatta bayan kalmar hatta idza kana mustaqbalan idan fi'ili mudari din da ya biyo bayan hatta ya zanto yadullu alal istiqbal la yadullu alal hali to a nan gurin sai ya zanto boye an bayan hatta ya zama mai tilas nahu hatta yarji'a ilaina Musa ba za ka ce ba hatta an yarji'a saboda mai arruju din nan yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo yaushe ne zai dawo nan gaba mustaqbal ne kenan ba wai yanzu ba wa ba'da au allati bi ma'ana ila haka kuma da an mudmuratan ba'da au bayan au allati bi ma'ana ila akwai au litakhayyiri akwai au wanda ma'anarta shine ila akwai au allati ma'anaha alwawu an gane ko sun makasa kulubu kuma ba da zalika fa hiya kal hijarati au ashaddu kaswa au dinna bi ma'ana wa ashaddu kaswa wa ashaddu kaswa to amma au anan gurin allati bi ma'ana ila akwai au da ma'anar ta shine ila gashi ne ya kawo misali la astashilanna sa'aba au udrika almuna ma'ana la astashilanna sa'aba ila udrika almuna kaga ai ila an udrika almuna ne sai aka yi idmarin an din aw allati bi ma'ana illa ko kuma aw wadda ma'ananta illa daidai take da me illa al istisna'iyya nahu wa kuntu idza gamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastaqima aw dinnan bi ma'ana illa an tastaqima ma'anarta shine illa an tastaqima wa ba da fa'is sababiyya haka kuma an mudmaratan ba da mai fa'is sababiyya akwai fa da ake kira fa'us sababiyya aw wawul ma'iyya ko kuma bayan wawul ma'iyya akwai wawun da ake kira wawul ma'iyya ita fa'us sababiyya da wawul ma'iyya masbuqatayn bi nafiyin wanda an riga su da me da annafiyu bi nafiyin mahas korewa tsantsar korewa aw talabin bil fi'li ko kuma neman aikata wani aiki kamar me la yuqda alaihim fayamutu kaga la yuqda wannan menene nafiyun mahab fayamutu fa dinnan fa'u sababiyya ce ba za a zartar da mutuwa akan su fa yamutu balle tana su mutu din su huta su yan wuta kenan wallazina kafaru lahum nar jahannama la yuqda alaihim fayamutu kaga fa'u sababiyya ce anan gunan asali fa an yamutu sai aka yi idmarin an ba'da fa'u sababiyya an gane ko saboda me aka ce mata fa'u sababiyya li'anna al-mauta allazi ja'a ba'da fa' mutasabbibin min alqada'i alaihim bihi an gane ko la yaqda alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirin ma'ana am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin kaga lamma ya'lam Allahu alladhina minkum wannan nafiyun mahab ne an gane ko wa ya'lam as-sabirin wa la tatghaw fayahilla alaikum ghadabi kaga la tatghaw shi ma nafiyun ne mahab fayahilla alaikum ai fa an yahilla alaikum ina fata mu fahimta ولا تأكل السمك وتشرب اللبن kaga la ta'kulu samaka wa tashraba laban wawu din nan ta wa tashraba wawul ma'iyya ce da haka fi'ili mudari din da yazo bayan ta zanto me mansubun bi an mudmaratan ma'ana la ta'kulu samaka wa an tashraba laban da aka yi idmarin me an to wannan dukkan nassin abin da ya faɗa kenan kafin sharhin sa nassin abin da ya faɗa kenan kafin yanzu ya shiga cikin sharhin sa dai kenan abin da yake nufi a nan gurin ba za ka yi izmarin an ba an din dole ta fito fili a nan din an ba ta fito ba ba ka gani li Allah ya alama ai bai ce ba li ya alama ga an bakin ta ya furta ta eh ah to ai wannan kuma shi ba ruwansa ya faɗa maka abin da yake a nahawu kai kuma ka je ka koma kan rubutun ka'idan qur'ani shi yasa mahmudu tsalahi ke cewa al-ulumul islamiyya mutadakhila ilmomi na musulunci suna shigar juna sanin ɗaya baya wadatar da kai sai ka san ɗaya yanzu kai so kake ga an rubuta haka li an ga an la sannan ya alama sai ka zo ka ware le din nan daban ga ko me an ita ma kana ganin ta to kuma wannan kuma an koma ka'ida ta rubutun qur'ani akwai wurin alwasl wal والفصل الفصل والوصل cikin alqur'ani akwai inda ake rubuta an haka karagara kowa ya ganta akwai kuma inda za a shigar da nunun din cikin abin da ya biyo bayan ta a shafe an nunun din kaga nan gurin li Allah ya alama ai asalin sa li an la ya alama ne to a nan gurin akwai ka'ida ta rubutun alqur'ani ko da a tajiri cikin alburhani idan ka duba akwai inda ake fasalin an daga abin da ya biyo bayanta kuma da kuma inda ake wasalinta a shigar da ita cikin abin da ya biyo bayanta kan haka suke gina ka'idar shin ya halatta in zo in tsaya a kan li'an a nan gurin tunda an shigar da nunan ɗinsa cikin la ko bai halatta ba idan ina karatun qur'ani tunda a rubutu an shigar da an ɗin cikin la dole ba zan tsaya ba a kan li'an sai dai in ce me li'alla tunda an riga an shigar da ita amma da an ware an ɗin daban da ya halatta in yi tsaya a kanta wallazi atmau an na tsaya a nan gurin yayi sannan kuma atmau an yaksira li khati'ati amma nan gurin mazo man ce yanzu zan ce li an in tsaya in yi wakafi sannan kuma li Allah ya alama bai halatta ba ma'ana anan gurin din dai akwai an abinda ake so a ce maka akwai an duk da cewa nunu din an shigar da cikin lamun saboda wata ka'ida ta rubutu da take da alaka da babin al-fasl wal wasl cikin ilimin tajwidi ka fahimta ai li Allah ya kuna linnasi gashi nan gurin ka gani li Allah ya alama ahlul kitab Allah ya kaduna da shan fadilla shi ma gashi nan dai ka gani yawwa zai fito a cikin sharhi zai fito a cikin sharhi kamar yadda na faɗa yanzu dai mu fassara matanin sa ne a nan gurin a jumlace amma zai zo dauke su ɗaya bayan ɗaya kuma ya sharhi akai sai ce me الناصب الرابع أن وهي أم الباب مم.
وإنما ذكرت في الذكر لما قدمناه لما لما قدمناه ولأصالتها في النصب مم.
علمت
عملت ظاهرة عملتني آه عملت ظاهرة ومضمرة عمل- عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب مم.
فلا تعمل إلا ظاهرة مم.
مثال إعمالها ظاهرة مم.
قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي مم.
يريد الله أن يخفف عنكم مم.
وقيدت أن بالمصدرية احترازا من من المقصرة والزائدة مم.
فإنهما لا ينصبان للمضارع مم.
فالمقصرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه مم.
نحو كتبت إليه أن يفعل كذا مم.
إذا أردت ب- ب- به معنى أي مم.
والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو مم.
نهو أقسم بالله مم.
أن لو يأتيني زيد لأكرمنه جميل متاعنا الناصب الرابع ɗaya daga cikin ababen da ke sa kai lemu bari'i na saba na hudu shine an almasdariya wa hiya ummul babi ita ce uwa a cikin babun nawasib wato kamar ita ce shugaba a cikin dukkan nawasibul fi'il wa inna ma akhartuha to kuma ai kaida ta ummul bab ita ake fara faɗa sannan a kawo sauran reshen ta yanzu kamar kana a cikin kana wa aka wato ita ce ummul bab da haka sai an fara magana akan kana sannan a zo magana akan laisa a zo magana akan sara a zo dalla da amsa da adha da bata da sauransu dan ummul bab ya ke fara magana to dan kaka tambaye shi me yasa ita ce ummul bab kuma sai ka kawo ta a karshe da sai ka fara magana akan ta sai ce wa inna ma akhartu fi zikri na jinkirta ta ukhirat ka fi zikri an jinkirta ta a wajen ambato lima qaddamnahu dan abin da na ga na faɗa maka cewa tana da fadi shi yasa sai a fara faɗin wanda baya da faɗi daga nan sai a faɗa ma mai faɗin dan wancan kaɗan ne zaka rike shi dan kar a faɗi wani abu mai faɗi kuma a zo a faɗi kaɗan sai ka ɗauka reshe ne na shi wali asalati hafi nasbi kuma dan ita tana da asala wajen nasaba ma'ana abin da ake nufi da asala al aslu fiha an takuna nasiba la takhruju an hadha al asl illa idza kana hunaka amrun akhar kun gane ai عملت ظاهرة ومضمرة saboda kasancewa ta ma al'aslu fiha nasbu sai yasa ko tana rubuce ko ba ta rubuce take yin mai aiki takan yi nasaba sawa'un kana zahiratan aw mudmaratan bi khilafi baqiyatin nawasib amma sauran nawasib din kuwa sai in an rubuta su ne ga su ido na ganin su kafin su yi nasaba amma ba a kaddara su kuma tare da haka su yi nasaba fala ta'malu illa zahira sauran nawasib ba sa aiki sai in sun zama zahira kamar an a lan ba za ta yi aiki ba bayan ko babu ita a rubuce sai in ga ta a rubuce kafin ta yi aiki haka kuma izin ba za ta yi aiki ba sai in tana rubuce haka kuma kai ba za ta yi aiki ba sai in tana rubuce amma an sawa'un kana zahiratan aw mudbaratan fa innaha ta'mal yani tansibu al-fi'l al-mudari' sai ce misalu imaliha zahiratan idan kana son ka gane misalin inda take yin aiki ga ta kuma a rubuta a zahiri qawluhu ta'ala an yaghfir li wallazi atma an yaghfir li khati'ati yawm ad-din yuridu Allahu an yukhaffifa ankum kaga anan gurin an ta zama mai zahira wa qayyatu an bil masdariyya na kayyade maka an din nace an din da nake nufi ita ce al masdariyya ihtirazan min al mufassira dan in cire ta daga an al mufassira wadda an ce tafsiriyya ba masdariyya ba wa za'ida kuma dan in bambance ta da an az za'ida wadda kawai ji a biha fil kalam li tawkid al ma'ana ita ce ake nufi da za'ida fa innahuma la yansiban al mudari da an al mufassira da an الزائدة لا ينسبان المضارع بس أن نسبك في مضارعي فالمفسرة إذا كان سنك سمي شيئا أنا المفسرة هي إتتي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه duk inda kaga an kuma an rigaye ta da wata jumla a cikin jumlar akwai ma'anar qaul amma babu harufan qaul din ma'anar qaul kamar me kamar takallama ai duk ma'anar sa dai ma'anar ne ne ma'anar qaul ne ba harufan sa ba kamar kataba a cikin ta akwai ma'anar me qaul duna hurufihi domin kataba ai- me ake rubuta alqaul ake rubutawa ba a rubuta abinda ba qaul ba an gane ko nahawu kamar ka ce katabtu ilaihi an yaf'alu kaza kaga anan katabtu daidai yake da me qultu qultu lahu an yaf'alu kaza to kuma katabtu ilaihi an yaf'alu kaza ma'ana lokacin da duk muka samu an an rigaye ta da wata jumla a cikin jumlan nan akwai ma'anar qauli dole hurufil qaul to an din ta zama mai mufassira to tunda ta zama mufassara fi'ili mudari inda zai biyo bayan ta sai ya zama me ya zama marfu ba zai zama mansub ba gashi nan katabtu ilaihi an yaf'alu kaza idza aratta bihi ma'ana ai idan kana nufin an dinna ma'anar ta shine ai domin idan kace katabtu ilaihi an yaf'alu kaza ina nufin yayi kaza wa za'ida idan ku kana son ka san an az-za'ida hiya al-waqi'atu bayna al-qasami wa law ita ce an ɗin da ta zo tsakankanin rantsuwa da kuma kalmar lau ita sai ta zo a tsakiya kamar ka ce uqsimu billahi an law ya'tini zaidun la ukrimannahu kaga nan game uqsimu billahi kaga wannan alqasam din ne da kuma lau can gurin sai an ta shiga tsakiyar su to ita wannan an ɗin da za ta shiga tsakankanin alqasamu da lau ita ce an azza'ida eh domin idan ka dama zaka iya cire ta koma ana tana nan uqsimu billahi law ya'tini zaidun la ukrimannahu ma'ana ta yi ko bata yi ba to idan ka ce uqsimu billahi an law ya'tini zaidun la ukrimannahu karfafa ma'ana ne ita an din da ta zo nan gurin tawkidul ma'ana ta zo amma ba dan ta fa'idantar da komai ba to ita ce an wadda take azza'ida to kaga anan gurin ita ma ba za ta yi aiki ba cikin fi'ili mudari'in ya'tini domin da za ta yi aiki da sai ka ce an law ya'tiyani زيد لا أقربنه أما تكتي يأتيني لأن أن لا تعمل لا تنسب المضارع لكونها زائدة إن ذو أن يفتو في لي سيتمي واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة sannan na kawo sharaɗin cewa an ɗin da nake son ta yi aiki ga fili mudari'i ita ce mazdariya baya ga haka na sharɗanta Allah tusu bakal mazdariyatu bi ilmin mutlaqan kar a rigaye ta da kalmar ilimi kamar alima an sai kunu dai idan an rigaye ta da alima to ko ba za ta yi nasaba ba a cikin fi'ili mudari'i wala bi zanni sannan kar a rigaye ta da zanni fi ahad al wajhaini a ɗaya daga cikin fuskoki guda biyu domin idan idza kana musabaqatan bi ilmin fa innaha la ta'malu ala al itlaq لكن إذا كان مسبوقة بظن فإن جاز فيها وجهان إما أن تعمل وإما أن لا تعمل إترازا عن المخففة أنا فدا هكذا إن بمبن شيطة عن المخففة من الثقيلة إلى فتاة فهمت دومي إن بمبن شيطة عن المخففة من الثقيلة نعم والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث هالات إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم فهذه مخففة مخففة من الثقيلة إلى غير جميل يكي أبند دي يكي يكا ما تكفهنت أن لأن المصدرية إتا أن المصدرية باعتبار ما قبلها إذن ذا إذن هذا أبند يرجع يتزوى كان هذا ثلاثة حالات حالة يقول أكو أن المصدرية إذا اعتبرنا ما سبقها إذا اعتبرنا ما قبلها فإن لها ثلاث حالات نفرق أن يتقدم عليها ما يدل على العلم ya zanto wani abin da yake dullu alal ilmi sawa'un kana alima ne ko wani abin da yake daidai da me alima ta fuskar ma'ana fa hadhihi mukhaffafatun min as-saqila anan ba za mu ce mata mazdariya ba sai mu ce mukhaffafatun min as-saqila la ghairu to tunda ko mukhaffafatun min as-saqila ce wato kaga kenan fi'li mudari inda zai biyo bayan ta hal yakunu mansuban la innama yakunu marfu'an alima an sayakunu minkum marda ma'anasa alima annahu sayakunu minkum marda saboda alima ta riga zuwa dan haka anan gurin an ba za ta zama mazdariya ba sai ta zanto mukhaffafatun min as-saqila eh wa yajibu wa yajibu fima ba'daha amran ahaduhuma raf'uhu wa thani fasluhu minha bi harfin min huruf arba'a wa hiya harf at-tanfis wa harf an-nafi wa qad ولو فالأول نهو علم أن سيكون والثاني نهو أفلا يرون ألا يرجع إليهم إليهم قولا والثالث نهو علمت أن قد يقوم زيد والرابع نحو أن لن يشاء الله أن لو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وذلك لأن قبله أفلا ييأس أفلم يي أفلم ييأس الذين آمنوا ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم وهي لغة لغة النقع وهوازن قال صحيح أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي
ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي
أي أي ألم تعلموا ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين مم.
وعن الفراء إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف جميل yace wa yajibu fi ma ba'daha ita an da take mukhaffafa min sakila to abinda zai biyo bayanta wajaba fihi amrani ko ahaduhuma abu na farko raf'uhu dole ai masa rafa'a wasani abu na biyu fasluhu minha a rarrabe shi tsakanin shi da an kada an din ta shiga cikin fi'li mudari'in kai tsaye sai wani abu ya shiga tsakiya bi harfin min hurufin arba'a ɗaya daga cikin harfa guda hudu wa hiya harfu tanfis kamar harfu tanfis harfu tanfis shine harfin da ke nuna nan da lokaci kaza kamar sa azhabu ila suqi ba'da hin kaga anan gurin harfu tanfis ne ina fatan fahimta kaga alima annahu alima an sayakunu kaga ba a ce ba alima an yakunu dole sai da aka same wani fasil wannan fasil din gashi harfu tanfis ne wato kenan abu na farko abu na farko da ya zama wajibi shine ar-raf'u yani raf'u al-mudari allazi ja'a ba'da an li'annaha mukhaffafatu min thaqila al-amru ath-thani al-faslu bayna an wa bayna al-mudari wa hadha al-fasl bayna an wa bayna al-mudari imma an yakuna harfu at-tanfis ka qawlihi alib an sayakunu minkum marba wa harfu an-nafi ko yakuna harfu an-nafi kamar yadda yace afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla afala yarawna an kaga da aka kawo an sai aka kawo me la kafin a kawo yarje kaga wanda yarje din shine mudari a nan gurin ba a samu mubashara ba tsakanin an da fi'il mudari bal fasala bainahuma fasilun wa huwa harfu an-nafyi wa thalith idan kana son misali na uku alimtu an qad yaqumu zaidun kaga alimtu an qad yaqumu zaidun da aka kawo an sai aka kawo me harafin qad ya komu zaidun ya shiga tsakanin an da fi'ili mudari da haka fi'ili mudari in kaga ya zama marfu'i ga kuma fasil warabi na hudu allau ya sha Allah lahadan nasa jami'a sai aka kawo harafin lau ya shiga tsakanin fi'ili mudari da harafin an ba ce ba an ya sha da an ce an ya sha ba tare da lau ba to kaga mudari in zai zama mansu amma tunda an samu fasil to ya zo kenan wato ainihin mudari in zai zama marfu'i Allah ya sha Allah lahadan nasa jami'a وذلك لأن ما قبله دومين أبن دكي كافين الله يشاء دنن شيني أفلم يأس الذين آمنوا أبن دكي سو دي كلمة إلمي دي دي تاقباتا دومين أفلم يأس الذين آمنوا ومعناهما أناسك فيما قاله المفسرون أفلم يعلم الذين آمنوا الله يشاء الله لهذا الناس جميعا يأس أنا بما أناسة واتو ديبي أماني بني ما أناسة مي إلمي وهي لغة النخا waɗansu laraba da ake kira annaka su suke kawo ya isa da ya yi asu bi ma'ana alima ya alamu sauran laraba ku suna daukan shi ma'anan me wato ɗebe tsammani amma annaka da hawadin su suna daukan shi ma'anar ilimi qala suhayn ga ɗaya daga cikin mawakan su yake cewa aqulu lahum bishi'bi idh ya'sirunani alam tay'asu an ibn faris zahadami aqulu lahum ina fadawa yan adawa yan daba da suka tsare ni bishi'bi a wata makwarda ta tsakanin dutse da dutse idh ya'sirunani lokacin da suka kama ni a matsayin sun samu farautaccen yaki ni kuma sai ce da su alam ta yi asu annabi na farisu zahadami shin ba san ban ni ne dan gidan farisu zahadami babban dan farautar nan wanda duk inda aka kama dan sama sai an sake shi amma za ku sake ni ku sake ni tun kafin a je ko ina ma'ana yana musu alfahari da yana tunatar da su gidansu gida ne na jarumai na mafadata da haka kansa dauka sun samu wata ribar yaki kafin a je ko ina ma gada su sake shi mahallin shahida nan gurin da yace alam ta yi asu bi ma'ana alam ta alamu an gane ko ma'ana yana so ya kawo ya isa anan gurin mahallin shahid ne ya isa bi ma'ana alima shi yasa kawo wannan baitin waka ai alam ta alam wa yu'ayyiduhu abin da zai karfafa maka wannan ma ita ce qira'atu bin Abbas akwai qira'a da ake nasarta ta zuwa ga Abdullah dan Abbas wajen afalam ya asul ladina amanu Allah ya sha'u Allahu lahadan nas jami'a sai ya karanta shi afalam yatabayyana ladina amanu kaga afalam yatabayyana shi ma zaman tafi ma'ana dai ilimi in mun dauke ta qira'a a matsayin zamu yi tafsiri da ita wa anil farra amma daga wajen babban malamin nahawun nan mai suna farra inkaru kauni yayi as bi ma'ana ya alam shi yana inkarin a ce yayi asai yana zuwa da ma'anan ya alam shi bai yarda da wannan ba rashin yarda sa wannan wani abu ne daban su sauran malamai sun yarda da cewa akwai wannan lugar tunda akwai ta bai kamata yayi inkarin ta ba ina fata an fahimta abin da dai yake so ya gina maka anan gurin shine an almasdariya za ta yi aiki a cikin fi'ile mudari'i ta zai masa nasaba idan bata kasance an riga ta da kalmar alima ba amma in an riga ta da kalmar alima to ta ci tashi daga masdariya ta zama mai an mukaffafa min sakila to kuma tunda ta zama mukaffafa min sakila abu biyu ne ya zama wajibi ka lura da su abu na farko dole fi'il mudari inda ya biyo bayan ta zama to marfu'i abu na biyu kuma dole a samu fasil tsakanin an din da me fi'li mudari wannan fasil din imma an yakuna harfu tanfis wa imma an yakuna harfu nafi wa imma an yakuna qad wa imma an yakuna law shine abin da yake so ce anan ina jin wannan an fahimce shi sai ce me الثانية hali na biyu na an dama yace bi itibari ma qablaha yanzu idan muka itibarin ma qablaha wa huwa al-ilmu ga halinta sai ko itibari na biyu aha تقدم عليها ظن Mm.
فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة Mm.
فيكون حكمها كما ذكرنا Mm.
ويجوز أن تكون ناصبة Mm.
وهو الأرجح في القياس Mm.
والأكثر في كلامهم Mhm.
والأكثر في كلامهم Mm.
ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم Mm.
أحسب الناس أن يتركوا Mm.
واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة Mm.
فقرئ بالوجهين جميل الثانية هالي نبي كو اعتبار نبي أن يتقدم عليها ظن يعني أن تكون مسبوقة بظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أنا أقول لك كان ده وجهي بيو كو ديك أوكا دي تكي ده مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا سيزن تو حكم تكبر أبندا مكا أمتا نازو ويجوز أن تكون ناس أن تكون ناسبة يا هل تكون تزنتو ناسبة أنا أقول إذا تو فيلي مضارع عندك باين تيارو منصوب wa huwa al-arjahu fil qiyas wannan ko shine abin da yake rajihi fil qiyasi a wajen qiyasi wal aktharu fi kalamihim shi yafi yawa a cikin maganganun su larabawa wa li hadha ajma'u ala an-nasb fi qawlihi ta'ala dan haka ma suka yi ijma'i gaba ɗaya malaman qira'a wajen yin nasaba a cikin fadin Allah ta'ala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ba wanda ya karanta ahasiban nasu an yutrakuna da an samu wanda ya karanta an yutrakuna to shi din ma ya halatta a larabci amma tun da ba shi ne rajihi ba sai ya zanto ijma'i shine mai duk sun karanta mai an yi turaku kaga hasiba anan bai ma'ana zanna kaga an da ta biyo baya anan gurin jaza laka an takuna an mukaffafa min sakila sai ya zanto a hasiban nasu an yi turakuna inda ba qur'ani bane ba sannan jaza laka an takuna nasiba a hasiban nasu an yutraku kaga anan gurin ta zanto mansuba bi hasfin nun an gane ko واختلفوا في قوله أما سن يسابعني وجن فدن الله تعالى وحاسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين وأن سمع لمن سكت وحاسبوا ألا تكون فتنة وأن سكت وحاسبوا ألا تكون فتنة بعضهم رفعوا الفعل وبعضهم نسبوه هنا فتام فهمت to kaga wannan bi itibari ma qabla hadha da kana ma qabla bi ma'ana zanna jaza laka fi an an takuna nasiba wa an takuna ghayra nasiba sai itibari na uku الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة مم.
وقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين مم.
لأن إضمارها إما جائز أو واجب to a hali na uku Allah ya sabiqaha Allah ya Allah ya sabiqaha ilmun wala zannun ya zanto ilmu bai rigaye ta ba kuma zannu ba bai rigaye ta ba to anan ya zama me fa ya ta'ayyanu kaunuha nasiba ya zama wajibi ta zama nasiba kenan kaulan wahida fa idza sabaqaha ilmun wajaba kaunuha rafi'atan qawlan wahidan wa idza sabaqaha dhann جاز لك فيها النسب والرفع وإذا سبقها أمر آخر غير ظن وغير علم وجب كونها ناسبة كذا قسمة ثلاثية مي دائم فهمتها قسمة ثلاثية كنا فيتعين كونها ناسبة كقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين to wannan duk ana magana idan an ɗin ta zanto zahira a bayyane to shine zaka karkasa ta kashi uku an idan ta zanto zahira ta kasu kashi uku hadha bi itibari ma qablaha fa idza kana qablaha alima wajaba kaunuha rafi'a wa idza kana qablaha dhanna jaza laka fiha wajhan الرفع والنصب وإذا كان قبلها غير ظن ولا علم وجب أن تكون ناسبة هذه كلها إذا كانت ظاهرة أما أن إذا ترنت مضمرة أم أويت فا تو wannan kuma wani rikicin ne na daban shi kuma wannan wanda za mu shiga cikinsa a hakikanin gaskiya yana da faɗi sosai da sosai kuma a yanzu yanzu nan dr bashir yaya kafin in shigo nan wurin ya bugo mun waya cewa lalle lalle ana nema na a wuri kan waɗansu ababe da suka taso da dole sai na je mun sadu da sauran malamai yanzu yanzu nan na ce musu to ban ce ba zan yi karatu ba da haka dole sai mun hakuri illa iyaka zan yi kokari in dakatar da karatu karfe takwas da rabi dai idan mun shiga ciki kuma to za mu wuce tara ma ba mu kare ba an fahimta ko to don haka sai mu hakura da wannan abin da ya samu insha Allah lokaci na gaba sai mu dora ai ko mu li'anna al-ism la yaqau ba'da huruf at-tahdhib aha to wannan halla din ai ba ta tahzizi bace ba halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka aw halla tatazawwaju jariyatan za su kaddara maka fi'ili a wurin halla tazawwajta jariyatan ina ma a ce yarinya ka aura a nan wurin jariyatan din nan ba hal ma'ana halla ba jariyatan ne zo bayan su mubakaratan dan ana kaddara fi'ili ka fahimta halla tazawwajta jariyatan tulaibuha wa tulaibuka tudahikuha wa tudahikuka to alhamdulillah sai gobe da Allah kai mu ko gobe za mu usul fiqh tunda dauran auren da zai na malam Muhammad Sani zai kai karfe 10 karfe 10 ne ma to kaga har ma iya kammala karatu sannan daga nan mu wuce wajen dauran aure subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka